أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna sake godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya sake ba mu daman halarta a cikin wannan daura domin ci gaba da karatun wannan muzakira ta aqidatu ahlus sunnati wal jama'ati fi wulatil umur jiya mun yi magana akan ababe da yawa daga cikinsu akwai khasa'isu aqidatu ahlus sunnati wal jama'a yau kuma za mu tashi khasa'isu ahlus sunnati wal jama'a ahlus sunna wal jama'a su ma akwai abubuwan da suka keɓantu da su ga ahlus sunna wal jama'a kada ake samun su kamar yadda aqida ahlus sunna wal jama'a ta keɓantu da wasu abubuwa to shine khasa'isu ahlus sunnati wal jama'a abubuwan da ahlus sunna wal jama'a suka kebantu da su abu na farko shine al-iktisaru fi talaqqi al-kitabi was sunna ahlus sunna suna takaituwa ne kadai wajen samo dalilin addinin su abinda suke akai akan alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fahum yanhaluna ahli sunna su suna kwankwada min hadal azb daga wannan ruwa masu daɗi ma'ana cewa alkur'ani da sunna kenan nan ne suke kwankwadar a ƙa'idahum aƙidodinsu wa ibadatahum da kuma ibadodinsu wa mu'amalatahum da kuma mu'amalolinsu wa sulukuhum da kuma ladubbansu wa akhlaquhum da kuma ɗabi'unsu tana ahli sunna wal jama'a aqidodinsu ibadodinsu mu'amalolinsu shiga da huce ɗinsu da ladubbansu da ɗabi'unsu duka suna kwankwadar wannan abu ne a cikin alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa kullu ma wafaqa alkitab wa sunna duk abin da ya dace ma alkur'ani da sunna qabaluhu sai su karbe shi wa asbatuhu kuma su tabbatar da shi wa kullu ma khalafahu ma duk abin da ya saba ma alkur'ani da sunna radduhu sai su maida shi su yi watsi da shi alaƙa ilihi su maida ma wanda ya faɗi wannan magana kayan shi tunda ya saba ma alƙur'ani ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka'inan man kana kowaye shi mai wannan magana da zaran ka faɗi magana suka ɗauki magana suka auna ta da alƙur'ani da sunna aka ga ta saba ma alƙur'ani da sunna sai su maida ma kayanka babu ruwansu wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da sunna wal jama'a suka ke bantu da su abu na biyu a taslimu linusosin shari'i wa fahimuhuma ala muktada manhaji salaf sunna wal jama'a suna miƙa wuya ne ga dalilai na shari'a shine at-taslimu li nusus shari suna miƙa wuya game da dalilai nasoshi na shari'a wa fahimuhuma kuma suna fahimtar dalilai na shari'a ne ala muktada manhajis salaf akan tsarin magabata a'a ba wai suna fahimtar dalilai na shari'a ba da son zuciyarsu su fassara su yadda suka ga dama a'a suna fahimtar su ne akan tsarin magabata sahabbai da tabi'ai da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa don haka fahim yuslimuna ko yaslimuna linusosin shar'i suna sallamawa game da dalilai na shari'a sawa'an fahamul hikimata min ha'amla sun fahimci hikima game da waɗannan dalilan na shari'a ko ba su fahimci hikima ba to su kawai suna sallamawa babu magana jayayya inda an ce wannan dalili ne na ma'ana na shari'a to sun fahimci hikima ko ba su fahimci hikima ba to su babu ruwansu suna sallamawa ne ko kaga saɓaninsu da yan bidi'a wanda sai mutum ya ɗauki nassi na shari'a ya fassara shi yadda ya ga dama ma'ana ya fahimce shi iya son ran shi to su ba su haka nan babu son rai a cikin fahimtar nassi za su duba su ga cewa magabata da suka gabace su daga sahabbai da tabi'ai ya suka fahimci wannan nassin kenan sai su ta yi akan wannan tsarin ko tunda in ma nagarta ne wa'ancan magabatan su yi su nagarta ko kenan duk abin da ba su fahimce shi ba za kenan su ta ƙaƙa za su fahimce su sama da su daga baiwa kenan kaga wannan ahalu suna kaɗai ake samu ga wannan saboda idan ka dubi 'yan bida da sauransu su ba haka suke ba sannan wala ya aridunan nususa ala ƙoloyin ba su bizuro da nassosi akan hankulansu su yi aiki da hankali ba su yin wannan su ɗauki nassi na shari'a su fassara shi ko su fahimce shi da hankali a ba su yi haka farko abin da suke yi shine yaya magabata suka fahimci wannan nassi sai su ɗauki wannan fahimta ta magabata su yi amfani da ita bal ya aridu na uƙulahun alal nususi hankulansu dai ne suke gittawa akan dalilai ba wai su gitta dalili ba akan min hankali a hankulan nasu su ne za su gitto su akan dalilai wa ya fahimu na ha su fahimci dalilan kama ya fahamu hassalafu salih kamar yadda magabata nagari suke fahimtar waɗannan dalilan na uku alittiba'u wa tarkul libtida su ahli sunna suna bi ne ma'ana suna bin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama wa tarkul libtida suna barin kago ma'ana kagowa su ba su kago wani abu a cikin addini a abi ne suke ko suna bin karantarwa annabi ne sallallahu alaihi wa sallam don haka kenan su ba ɗaya ba suke da 'yan bid'a wanda za su kago wani abin da bai da tushe daman bid'a shine ka kago abin da bai da tushe tun bai da asali daga wajen annabi sallallahu alaihi ka jingina shi da addini da haka fahimu la yuqaddimuna bayna yaday Allah ba su shiga gaban Allah wa wa rasulihi da manzon Allah wala yarfa'u na aswatahum kuma ba su daga muryar su fauka sautin nabi sallallahu alaihi wasallama sama ga muryar manzo Allah a ce annabi ya ce su ma su samu daman cewa a'a ba su yi haka da zarar an ce annabi ya ce to kawai sam'an wa ta'ata sun bi kawai sun yi da'a maganan dan daga murya ga sama ga muryar manzo Allah shi ne a ce manzo Allah ya ce kai ma ka ce kaza in ga maganan manzo Allah to ta ka ai ba wata abu ce kenan bai wa a aje magana manzan Allah a ɗauki taka to da haka su ahli sunna ba su shiga gaban Allah da manzansa da zara an ce Allah ya ce to ba su da ta cewa manzan Allah ya ce shi kenan sam'ar wa ta'ata wannan shi ne daga cikin abubuwan da ahli sunna wal jama'a suka keɓantu da su wala yardauna li ahadin kuma ba su yarda ga wani ka'inan man kana kowane ne shi an yarfa a sautahu fawqa sautin nabi sallallahu alaihi wasallam ya daga sautin shi sama ga sautin annabi ba su yarda kowane ne da zara an ce annabi ya ce shi kuma ya zo ya faɗi ra'ayin shi sabanin cewar manzo Allah to za su bayyana mutane cewa ba gaskiya ba ne ga abin da annabi ya ce kenan wannan magana tashi a yi watsi da ita ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bi khilafil mubtadi'ati dallin sabani yan bid'a batattu su ba haka bane su kullun suna shiga gaban Allah da kuma gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna faɗin raɗin kansu ra'ayin kansu abinda suka ga dama ga magana annabi sai wani sai mutum ya kama magana wani kuma ko yanzu za gani idan wani ɗan bid'a misali wani za ka gani in ka ɗauki aza hannu bisa ƙirji a wajen sallah za ka kame hadisi annabi sai ce a ai cikin fiƙo an ce kaza yaushe ana maganin annabi kana maganin wani kowa su kansu malaman abinda suke cewa idan suka faɗi magana sai aka samu maganar annabi ta ci karo da maganarsu su daga nan nan sun yi watsi da maganarsu a bar maganarsu a ɗauki tawa ta annabi amma mutane saboda rasa shan gaskiya kawai shi kenan sai ka ga ba a damu da wannan na hudu alihtimamu bil kitabi wa sunna ahli sunna suna himmantuwa da alqur'ani da sunna wa hum yahtammuna bil qur'ani hifzan suna himmantuwa da alqur'ani wajen hadda wa tilawatan da kuma karanta shi wa tafsiran da kuma fassara shi wal hadisi haka suna himmantuwa da hadisi dirayatan wa riwayatan karatu da kuma riwaya ahli sunna suke irin waɗannan abubuwa in ka duba galibin littattafai idan ka duba na addini na hadisai tafsirai da sauransu galibi idan ka duba za ka gani waɗanda suka kula da wannan ahli sunna ne na biyar tarku tafriqi bainal kitabi wa sunna illa ma haddadahu shari'u ahli sunna ba su raba wa tsakanin alkur'ani da sunna illa bima haddadahu shari'u sai dai abinda ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance amma ba su ce a qur'ani kadai a ba su bambantawa tsakanin alkur'ani da sunna sai dai abinda manzo Allah ya iyakance da haka su dukkan su suna aiki da su alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam فالكل فالكل من عند الله القرآن ده سنة دوكا ده وجن الله ني wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa wal qabul lahumma ala haddin sawa kuma karbar su ɗaya ne yanda ka karbi alqur'ani haka ya kamata ka karbi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na shidda ihtijajuhum bis sunnati sahiha suna kafa hujja da sunna ingantacciya wa tarkul tafriq da barin rabawa bainal mutawatir wal ahad tsakanin sunnonin da suke masu yawa al mutawatir sune waɗanda jama'a masu yawa suka rawaito wal ahad da kuma waɗanda suke waɗanda suka rawaito su basu da yawa to su ba su bambanta daga cikin wani dukkan suna kafa hujja da su suna kafa hujja da hadisin da yake mutawatir ne da kuma hadisin da yake ahad ne sawa'an fil ahkami kuma duk guda ne a wajen su cikin hukunce hukunce ne awal aqaid ko kuma aqidodi saboda akwai waɗanda suke raba tsakanin wannan sai su ce ba aiki da hadisin ahad a cikin aqida ko suna ganin sai dai a cikin ahkam to ahli sunna ba su ba su raba wannan su duka suna kawo hujja da in dai suna annabi ingantacciya ce ba su raba tsakanin mutawatir da kuma ahad bil ahkam a cikin hukunce hukunce awul aqaid ko kuma aqidodi wa hum yarawna hujjiyat al hadith su suna ganin hadisi hujja ne idza sahha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in dai hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walau kana ahadan ko da ko hadisi ne ahad ko so a wajensu suna ganin ana iya kawo hujja da shi matukar ya inganta na bakwai laisa lahum imamun mu'azzam ahli sunna ba su da wani shugaba wanda yake mu'azzam abin girmamawa wanda ya aku zuna kalamahu kullahu da suke karɓan magana shi gaba ɗaya da zarar ya faɗi magana to shi kenan ba su da wannan ko amma kaga yan bidiya suna da wannan wani da an ce shehu ya ce kamar da an ce Allah ya ce babu ruwan shi to ahli sunna ba su da irin wannan wanda za su riƙi magana shi gaba ɗaya wa yad'una ma khalafahu su bar abin da ya saba masa illar rasul sallallahu alaihi wasallam sai dai annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne shugaban su wanda yake abin girmamawa wanda suke karɓar maganarsa gaba ɗaya ko kuma suna barin abin da ya saba masa amma gairar rasul gairun rasul amma wanda ba manzo ba sallallahu alaihi wasallama fa'innahum ya ariduna kalamahu suna bujiro da magana shine alal kitabi wa sunna wanda ba manzo Allah ba idan ya faɗi magana to sai su ɗauki magana shi sai su auna ta da alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma wafaqahuma abinda ya ma'ana ya dace ma alqur'ani da sunna daga maganarsa qubila sai a karbe shi wa ma la abinda kuma bai dace ma alqur'ani da sunna ba fala ba a karban shi wannan shi sune ahlus sunna wal jama'a sannan kuma na takwas hum a'lamun nasu bin rasuli sallallahu alaihi wasallama ahli sunna sun yi kowa sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kana samun yan bid'a suna cewa ahli sunna ba su san annabi alhali kuma sun yi kowa sanin wane ne annabi ko eh dan ba san annabi bane ko kuma nuna sanin annabi ne ka zo kana kago wasu abubuwa kana jingina ma annabi da sunan wai girmama annabi ne ko kuma bayyana darajar annabi ne fahim ahalus sunna ya alamuna hadiyahu sun san shiryar manzan Allah wa a'amalahu kuma sun san ayyukan manzan Allah ko hada littattafai ake rubutawa duk wani aiki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqwa lahu da kuma maganganun manzan Allah wa taqariratahu da wa taqariratuhu da kuma abubuwan da ya tabbatar wanda aka yi gaban shi bai ce komai ba ko labari ya kawo masa amma bai hana ba ahli sunna duk sun san wannan lidhalika saboda haka fahum ashaddun nas hubban lahu sun yi ma'ana mutane mutane tsananin son annabi in kana son kaga wanda yafi kowa tsananin son annabi to shine ahli sunna wattiba'an da kuma bin annabi sallallahu alaihi wasallama wattiba'an li sunnatihi da kuma bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko amma ka ce son annabi ne ka so kana kiran suna annabi kana rawa kana kishan jiki kana da abubuwa ga sunan ko ka ce a kaga annabi ya ce ka je ka ce kaza ka yi kaza ka yi kaza kai ta shura ma annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya kawai annabi ba san annabi bane na tara addokolo fiddini kullihi ahli sunna daga cikin abubuwan da suka keɓantu da shi shine suna shiga addini ne gaba ɗaya ba wasu suna raba ƙafa ba a suna shiga gaba ɗaya ne ba hum yadkhuluna fiddini kullihi suna shiga addini gaba ɗaya ne wa yu'minuna bil kitabi kulli kuma suna imani da alqur'ani gaba ɗaya wannan kuma imtisalan liqaulihi ta'ala dan aikata maganar Allah ta'ala da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fis silmi kafa ya ku masu imani ku shiga a cikin ma'ana musulunci gaba daya ciki da waje sanan cikin suratu baqara ayata 108 na goma al'akhdhu bi awamiril islam bi quwwa al sunna suna riko da umarnin musulunci da ƙarhi da kyau suke riƙe riko da duka abin da musulunci ya umarni wa zalika wannan kuma biltizami biha shine suna luzumtar waɗannan wannan umarnin wa qabuliha da kuma karban wannan umarnin fil raka'i a cikin sauki wa shiddati da kuma cikin tsanani wal manshiti da cikin yalwa wal makrahi da cikin damuwa wa fil ghadab da cikin hushi wa rida ko cikin yarda wa inda al'asara haka lokacin da suka samu kansu cikin matsala dukansu ba'ana sun zamanto suna aiki da umarnin musulunci cikin kowane hali suka samu kansu wannan shine kusan a ce ka muƙaddama ka muƙaddima kenan yanzu na za mu shiga asalin karatun namu ko wancan duka kamar muƙaddima ne saboda an ce aƙidatu ahli sunna wal jama'a yana da kyau a san menene aƙidar sannan kuma menene aƙidar take banto da su a san su wane ne ahli sunna me yasa kuma ake ce musu ahli sunna kuma menene yake bambanta su da wasu waɗanda ba wannan wannan yana da kyau a san shi dan ba mamaki wani bai a tare ka a ce to kai me ake ne su wane ne ahli sunna ko menene ahli sunna su yake banto da su yana kaga wannan zai zama to tamkan makami ne gare ka kuma kai da kanka za ka ƙara ilimi yanzu ka san kai wane ne ko eh manhaj ahli sunnati wal jamaa manhaji ma'ana tsarin ahalus sunna wal jama'a dangane da abin da ya shahi shugabannu na musulunci ya kuma manhaji ahalus sunnati wal jama'a alal wasatiyya manhaji na ahalus sunna wal jama'a shi yana tsayuwa ne a kan mi tsaka-tsaki babu wuce gona da iri kuma babu susutawa ko fi a ƙa'idihi a cikin aƙidodinsa wata shari'atihi da kuma shari'o'insa wa akhlaqihi da kuma ɗabi'unsa wala guluwu wa taqarruf babu zurfafawa kuma babu susucewa wala jafa wa irsha babu wawanci a ciki sannan kuma babu kuma baya a ciki wannan shine manhaji na ahlus sunna ko da yaushe za ga manhaji ahlus sunna shi tsakatsaki yake tsakanin masu wuce gona da iri da kuma masu susucewa to su tsaka suke shi yasa manhaj ahli sunna yahi kowane manhaji ومن أصول عقيدة ومن أصول عقيدة الصحيحة التي جاء بها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم yana daga cikin usul ma'ana tushen aqida ingantacciya allati jaa biha nabiyur rahma wanda annabin rahma yazo da wannan aqidar sallallahu alaihi wa sallama daga cikin abin da yake tushenta السمع والطاعة لولي الأمر ko saurarawa da yin da'a ga wanda yake shugaba wannan aƙida ce ingantatta ta ahlus sunna wal jama'a da zara an ce wannan shugaba ne an shugabantar da ku an shugabantar da shi akan ku to abinda an gare ku wajibi ne ku yi masa da'a kuma ku saurara masa matuƙar bai yi umarni da saban Allah ba ko da ko shugaban kuna kai kuna ganin bai kai ku ba shi yasa manzo Allah ya ce wa in ta'ammara alaikum abdun habashi ko da ko bawa ne dan dan habasha kai na bakar hata nan ana magana da larabawa ko ko da shine aka sanya muku shugaba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara mashi ku yi mishi da'a wannan aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa bijire ma shugaba ko yi ma shugaba tawaye wannan ba aqida ba ce ta ahlus sunna wal jamaa ko kuma ɗaukan makami zuwa ga shugaba wannan ba aƙida bace ta ahlus sunna wal jama'a ko dan shugaba yayi wani kuskure kuma wani abin da bai ta wani abu ne wanda bai fitar da shi daga musulunci ba shikenan kawai sai a bude masa wuta duk abin shi a bata a wulakanta shi karshe sai ka gama wai an cire shi ai wani wannan ba aƙida bace ta ahlus sunna wal jama'a ko idan amara bil ma'ruf a saurara mishi a mishi da'a in yayi umarni da alkhairi fa'ida a mara bi ma'asiyyace in yi umarni da saba Allah to nan fara sam'a wala ta'a ba za a yi saurara mishi ba sannan ba za a yi mishi da'a ba cikin cikin saban Allah fa ake magana kenan ba magana a mai tawaye ma'ana in ya ba da wani umarni wanda umarnin nan karar saban Allah ne to cikin wannan umarnin ba za a yi mishi da'a ba amma za a yi mishi da'a a cikin wani abin da ba wannan kenan ba magana a ce a yi mishi tawaye wannan ita ce aƙida ta ahli sunna wal jama'a ina ba ta an fahimta saboda waɗannan abubuwa sukan zo ma mutane da balbala da abubuwan da shaidan yake samun dama sai ya haɗa kawunan mutane musamman ma waɗanda suke masu da'awar sunna ko tunda su ne suke akan gaskiya su ne suke akan sunna shi kuma shaidan kullum kokarin shi ya ga cewa wace hanya zai bi ya ga cewa ya tarwatsa su aqidatu ahlus sunnati wal jamaa aqida ahlus sunna wal jamaa fi ma yajibu li wali al amri a cikin abin da ke wajaba ga shi shugaban al'amari hunaka haqqun azim akwai haƙƙi mai girma wa wajibin shar'i da kuma abin da yake wajibi a shar'ance sannan kuma asilin sannan kuma abin da yake tushe ne min alhuquqin lati awjabaha Allah ta'ala daga cikin haƙoƙin da Allah ya wajabta alaina akan mu mu mabiya tijaha waliyil amri wajen shugaban al'amari barran kana aw fajiran mutunan kirki ne ko kuma fajiri ne ko minan nusuhi lahu na masa nasihohi wasam ma'ana rangwamta mishi wasam'i da kuma saurara mishi wa ta'ati lahu da yi mishi da'a fi ghairi ma'asiyatin a cikin abin da yake ba saban Allah ba kenan al'amarin shugabanci yana da girman gaske don haka halin sunna wal jama'a ba su tare da sauran aƙidodin da suke ganin cewa idan shugaba ya yi laifi ko da ko laifin da bai kai kafirci ba a yi mai tawaye ahalin sunna ba su tare da irin waɗannan aƙidodin walakin sai dai ma al'asafi abin baƙin ciki fa inna hadha al-haqq al-asir wannan haƙƙi wanda yake tushe ne a cikin aƙida za a bayyana afradul umma ya tozarta tsakanin ɗaya-ɗayan al'umma al'islamiyya ta musulunci. almuntasibi na ila ahli sunnati wal jama'a waɗanda ma suke danganta kansu zuwa ahli sunna wal jama'a za ka dinga ganin irin waɗannan abubuwa suna faruwa a cikinsu ahli sunna ne wal jama'a amma sai ka gani babu zaman arziki tsakaninsu da jagororinsu daga wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne wannan wannan saba ma aƙida ta ahli sunna wal jama'a ce shugaba a ba shi darajar da Allah ya ba shi kuma a yi haƙuri da shi matuƙar ba ya yi kafirci ba ne ƙarara maza Allah ce illa an tara kufuran bawaha sai dai idan kun ga kafirci ƙarara wata baddada wannan haƙi ya riga yawa watsu hatta sarat mu'adatu walil amri har ma ya zamanto ƙiyayya da shugaba walkoroji alaihi da yi ma shugaba tawaye ya zama ga wasu ma dinan addini ne yi taƙarrabu bihi ilallahi ta'ala wai da suke neman kusanci da shi zuwa ga Allah eh wasu su riƙi wannan abin zama ma addini kawai a ai la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq kawai ai shi kenan wallahi ana ganin wai addini ne wannan kuskure wa manhajan asilan sun ɗauke shi manhaji ne wanda yake tushe ta'assasat alaihi da'awat wanda aka dinga yin da'awa aka gina da'awa akan shi ana kiran mutane akan wannan wal jama'atil mu'asarati jama'a jama'o'in da suke al mu'asarati na yanzu allatin harafatin hirafan ya ma'ana zahiran sarihan waɗanda suka kauce kaucewa wanda yake zahiri ƙarara wadihan wanda yake a hili yansibuna al'ada'a suna kafa ƙiyayya wa yudumiruna al-kurha suna ɓoye ƙyama wal bagada da kuma hushi liwali al'amri ga shugaba jahili na bi hukumi zalika sun jahilci hukuncin wannan yanzu ka riba ganin matasa matasan sai suna ganin a uwayensu da kakanninsu waɗanda suka sha wahala wajen ɗaukaka sunna sai suna ganin ai yanzu ba su san komi ba zai su yi ta wulaƙanta su eh wannan ba daidai ba wannan duka jahilci suna ganin suna da ilimi alhali jahilci saboda manhajin nasu ya saba manhajin abin nan ahli sunna wal jama'a magabata saboda tsoron raba kawunan mutane da raba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama sun san da wanga shugaban fajiri ne amma ba su mistawa ne ba su mai tawaye don kada a raba kawunan al'umma wa mukhalafatihi liman haji ahli sunna wal jama'ati sun manta da wannan abu nasu ya saba ma manhaji na ahli sunna wal jama'a al mujma'u alaihi wanda aka yi aka hadu akan shi fi mu'amalati wali al-amr wajen yanda ya kamata a zauna da shugaba barran kana mutunan kirki ne a fajiran ko kuma fajiri ne fayaƙau ha'ula'i shi yasa waɗannan mutane sai su haɗa fi khata'in kabirin a cikin kuskure babba wa mukhalafatin zahiratin da kuma saɓawa wanda yake zahiri liman haji ahli sunna wal jama'a wanda ya saɓa ma manhaji na ahli sunna wal jama'a wa in tasabu ilaihim ko da ko sun danganto zuwa ga ahli sunna wal jama'a to wannan manhaji nasu wannan tsari nasu ya saɓa ma tsari ya saba wa manhaji na na ahli sunna wal jama'a ko min usuli aqidatu ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin usul ma'ana ababen da suke tushe ne na aqida ta ahli sunna wal jama'a fi wali al-amri dangane da shugaba shine as-sam'u wat ta'atu yi masa da saurara masa da yi masa da'a fa inna as-sam'a wat ta'ata saurara ma shugaba wa ta'ata da yi masa da'a yin haka li waliyil amri ga shugaba min usuli ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin tushen ahli sunna wal jama'a al'azima mai girma allati aujabaha Allah ala ibadi wanda Allah ya wajabta wannan ga bayinsa wa aljamahum biha kuma Allah ya tilasa su da wannan qala Allah ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ati'u Allah ku yi da'a ga Allah wa ati'ur rasula ku yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallama wa ulil amri minkum ku yi shugabanninku ma'ana da'a fa in tanaza'tum fi shay'in in kuka yi jayayya a cikin wani abu farudduhu ila Allah kuma yarda abin zuwa ga littafin Allah wa rasuli da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ba komai zai sa ku yi haka ba ku zamanto masu da'a ga Allah ku zamanto masu da'a ga manzon Allah da shugabanninku ku zamanto masu mayar da dukkan wata jayayya taku a cikin alkur'ani da sunna in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da kuma ranar lahira kuke iya yin haka madhalika khairun wannan shine kuma alheri wa ahsanu ta'awila kuma wannan shine fassara mai kyau mai da duk abin da yake na jayayya zuwa ga alkur'ani da sunna shi addaidai عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دقى عبد الله دو عمر دقى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يجي على المرء المسلم ينا أكم متم مسلمي السمع والطاعة كو سورة راوة دين طاعة فيما أحب تكن أبن ديك يسو وكريها كوكما أبن ديك ياما إلا أن يؤمر بمعصية سيدي إن سابوني أكو أمر تشيشي fa in umira bi ma'asiyatin in an umarce shi da sabo to anan bala sam'a ba a saurarawa game da wannan sabon wala ta'ata kuma ba a yin da'a game da wannan sabon amma matukar aka umarce ka da abin da yake ba sabo ne ba shugaban ka ya umarce ka da shi ko da abin bai ma daɗi ko da ba ka san abin to abin da an naka ka za ka saurara ma shugaban ka kai masa da'a kawai inda ba za ka saurara mashi kai mashi da'a ba inda ya umarce ka da saban Allah subhanahu wa ta'ala dan dai ne ba za ka yi masa da'a ba. Alaikum salam. To ya kamata a ce suna da hikimar da za su fahimtar da jagoranci su fahimci manhosu. Akwai abin da misali za ka iya wannan kenan. An ubadata bin walidi ko daga ubada dan walid bin ubadata an abihi an jaddihi qala yace bay'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun yi mubaya'a ma'ana mun yi ciniki mun saida rayuwar mu komai namu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a akan cewa za mu saurara kuma za mu yi da'a fil usri a cikin tsanani wal yusri da cikin sauki wal manshaqi da cikin kuzari wal makrahi da kuma cikin kyama wa ala asratin alaina da kuma zaɓi a gare mu ma'ana muna ƙaddamar da wasu mu a kanmu wa ala Allah nunazi al'amura ahalahu kuma ba mu jayayya al'amari ga masu shi Eh, ka je ka yi karatun ka iska mutum bisa shugabanci sai ka zo ka ce bai iya ba To kai kai ne ka iya kenan to ya ce Allah nuna zai al'amura ahlahu ba mu cire al'amari ga masu shi wa'ala an na ƙula kuma mu ce bilhaƙi mu haɗu gaskiya aina makunna duk inda muke da mu haɗu gaskiya la na kafu fillahi lau matala'ik ko ba mu tsoron zargin mai zargi a cikin umarnin Allah wal ahadisu fi hadal babi mustafidatu hadisai a wannan babi suna da yawa mafuzatun inda ahli sunna kuma abin tsaro ne ma'ana suna nan an tsare su a wajen ahli sunna akwai su sosai qala siddiq hasan khan alqanuhi yake cewa wa ta'atul a'imma yace biyayya ga shugabannu wajibatu wajibi ce illa fi ma'asiyatillahi sai dai a cikin sabon Allah bittifaƙi salafi salihi wannan kuma da ittifaƙin magabata na gari dukansu sun yi ittifaƙi akan cewa ɗa'a ga shugabannin wajibi ce sai dai a cikin sabon Allah linususul kitabil aziz saboda nassoshi na alkur'ani mabuwaye wal ahadith da kuma hadisai almutawatira masu ɗumbin yawa waɗanda suka zo fi wujubi ta'atil a'imma suke wajabtar da yin da'a ga shugabannu وهي كثيرة جدا سنة ديوة قارك وقد أجمع أهل السنة ما لمن سنة سنهدوا على هذا الأصل أكون ونا أصل وأكثر الأئمة لكم مهي يوم ما لمن من بيانه دنغني da bayanin wannan قال سفيان الثوري سفيان الثوري yake cewa li shu'aib bin harb yake ce ma shu'aib dan harb ya shu'aib ya kai shu'aibu la yanfa'uka ma katabta duk abin da ka rubuta na littattafai ba zai amfane ka ba hatta tara salata khalfa kulli barrin wa fajirin sai in kaga ya halitta a yi sallah bayan shugaba dukkan shugaba na kwarai ko kuma fajiri in ba haka ba duk rubutun da kai na littattafai ba su da wani amfani sai ka kai inda ana ganin cewa ya halitta a bi shugaba na kwarai sallah ko kuma fajiri ne abin shi sallah ya'ani min wulatul amri yana nihin kamar shugabannu kenan wa qala ali ibn al-madini ali ibn al-madini yake cewa thumma as-sam'u wa ta'atu sannan saurarawa da yin da'a lil a'immati ga shugabanni wa umara'il mu'minina ma'ana lil a'immati ga malamai wa umara ilmu'minina da kuma sarakunan mu'minai albarri wal fajir na kwarai ko kuma fajiri wa man waliyar khilafata bi ijma'in nasi da kuma wanda ya jibinci khalifanci shugabanci na ƙasa da ijma'in mutane mutane suka haɗu suka zaɓe shi wa ridahum da kuma yardarsu la yahillu li ahadin baya halitta ga wani yu'minu billahi wal yawmil akhir da ya yi imani da Allah da ranar lahira an yabi ta lelatan ya yadda ya kwana wani dare illa wa alaihi imamun face yana da jagora varran kana au fajiran nagari ne ko kuma fajiri matukar ka yi imani da Allah da ranar lahira bai kamata a ce ka kwana baka da shugaba ba ko da dare guda ka kwana dare guda baka da shugaba na kwarai ko fajiri ko fahuwa amirul mu'minin to wannan shugaban mu'minai ne wal ghazu ma'al umara'i madin ila yawmil qiyama sannan kuma yaƙi tare da shugabannu wannan abin zartarwa ne har zuwa tashin kiyama matukar shugabannu sun kira a je a yaƙi to wajibi ne ku yi musu da'a ku yi musu biyayya shugabannin nan kuma albarri wal fajir na kwarai ne ko kuma fajiri ne shi shugaban wala yutraku la yutraku ba a bari dole abi umarnin shi wa wa qala ahmad bin hanbal ahmad ibn hanbal yake cewa wasam'u wa ta'atu lil a'immati saurarawa da yin da'a ga malamai wa amiril mu'minina da kuma shugaban mu'minai albarri wal fajiri wanda yake nagari da wanda yake fajiri wannan wajibi ne shi yasa wa qala ibnu abi hatim ibnu abi hatim yace sa'altu abi na tambaye babana ko shine hatim wa aba zur'a da aba zur'a na tambaye su an mazahib ahli sunna menene mazhabobin ahli sunna fi usul ad-din a cikin tushen addini wa ma adraka alaihi ulama kuma menene suka sami malamai akan shi fi jami'il amsari a cikin dukkan birane wa ma ya ne kuma menene suka ma'ana suka suka kudurta min zalika game da wannan faƙala sai suka ce masa su biyun nan adrakan al'ulama mun samu malamai fi jami'il amsar a cikin dukkan birane hijazan a hijaz wa iraqan da iraq wa shaman da sham wa yamanan da yaman duka mun samu malamai a cikin waɗannan biranen fakana min mazhabihim yana daga cikin mazhabobinsu wa zakara umuran ya ce sai suka ambaci wasu al'amurra sun maƙala sada sai suka ce mishi wani ƙimu fardal jihadi muna tsayar da farlancin yaƙi jihadi kenan wal hajji da kuma aikin hajji ma'a a'immatul musulmi na tare da shugabannin musulmi da lokacin nan hatta da aikin hajji ma shugaba ne ke jagoranta a je a yi shi fi kulli daharin a kowane ma'ana lokaci wa zamanin a kowane zamani suka ce mai walanar alkhuruja alal a'imma mu ba mu ganin yi ma shugabannu tawaye ba a yi ma shugabannu tawaye walal qital fil fitnati haka ba a yi yaƙi a cikin tada fitina a ce a yaƙe su wa nasma'u wa nuti'u muna saurara mu shugabannu kuma muna yi musu da'a liman wallahu Allahu azza wa jalla amrana ga wanda Allah ya jibanta ma al'amarin mu jagorancin mu za mu saurara masa mu yi masa da'a wala nan zai ayadan min da'ati yani min da'a min da'atin ba mu cire hannu game da yin da'a wa nattabi sunna wal jama'a kuma muna bin sunna da kuma jama'ar da suka haɗu akan sunna wa nastanibu shuzuza muna nisantar kadaituwa kamar irin waɗanda sai su zo sai su koma gehe su ba su shigowa cikin mutane sai su koma gehe sai an nemo su wal khilaf wal furqa da kuma sabani ba mu sabani ba mu rabuwa ko wannan shine aqida ta ahlus sunna wa qala at-tahawi sahawi ya ce wala naral khuruja ala immatina mu ba mu ganin yin tawaye ga shugabanninmu wa wulati umurina da majbanta al'amuranmu wa in jaru ko da ku sun yi zalunci ko da sun yi zalunci ba mu musu tawaye wala na da'uwa alaihim ba mu musu muguwar addu'a wala nan zai ayadan min ta'atihim kuma ba mu cire hannuwanmu daga yi musu da'a wa nara ta'atahum kuma muna ganin a yi musu da'a min ta'atillahi azza wa jalla na daga cikin biyayya ga Allah kuma wannan faridatan wajibi ne malami amuru bi ma'asiya matukar ba su yi umarni da sabo ba wa nada uwa lahum bis salahi za mu yi musu addu'a Allah ya gyara halayensu wani mu'afat ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu kusakuransu wannan shine abin da ake yi ma shugabanni ba a muguwa addu'a ga shugaba Allah ya tsine mai Allah ya mishi kaza Allah ya zai karka ce shi Allah wanda ba daidai ba ne wanda ya saba mana haji na ahli sunna wal jama'a kana addu'a ne Allah ya gyara halayen su saboda kamar misali a ce ku shiga mota ne ko ana cikin ta sai kana cewa kana ce Allah samu ta da kawai samu ta ita wani ta sai haka ne to su shugabannin su ne kamar shi yasa aka ce kamar shugaba shi kamar direba ne eh in ka ce Allah ci ne mai wulakantar da shi yana in ya tsinu ya lalace lalata a kanka za ta dawo tun da kai za ka ci wani inda yanzu ba tausayi ba imani ba wani da za a gurza sai kai in kuma suka gyaru gyaruwar tasu hada kai za ka ci amfani wannan wa qala abubakar isma'ili yace wa yarawna du'a lahum bil islam yana ganin ayima shugabannin addu'a ta Allah ya gyara halayensu wal atfu ila adli Allah ya ba su dabarin adalci wala ya rauna khuruja bi sayf ba su ganin yi wa shugabannu tawaye da takobi a ce a ɗauki makamai a yaƙe su wala qitalu fitna ko a tayar da yaƙi na fitina wa ya rauna qitalu fitna al baghiya ma al imam al adil su suna ganin cewa a yaƙi jama'ar da ma'ana suka hoto da makamai domin su yaƙi shugaba wanda yake adali yanan jama'a sai su haɗa kai su yaƙi waɗannan jama'a idan kana waje da ala waje da ala shartun fi zalika idan an samu sharaɗin wannan a cikin wannan an samu sharaɗi sharaɗinsu sun hoto kuma wannan shugaba ne adali za su yaƙe shi kuma tawaye to sai jama'a su haɗa kai su yaƙe su وقال ابن البطة الأكبر يجي وقد اجتمعت العلماء من أهل الفقه والعلم ما لم فقه كما لم علم سوهد والنساك لما سكوكر أيوك الإبادة والقباد لكم ما لم سكوكر بوتا والزهاد لما سكوكر نقول الدنيا من أول هذه الأمة تنهركم ونا الأمة إلى وقتنا هذا هزوا ونا لوكتنا سنة بين سنهد على أن suka ce anna salatar juma'a ce sallar juma'a wal idai ne da sallolin idi guda biyu wa mina da zuwa mina wa arafat da tsayuwa arafa wal gazu da yaƙi wal shihadi da shihadi wal hadi da yanka hadaya wannan duka ana yin shi ne ma'a kulle amirin barrin au barrin wa fahir tare da dukkan shugaba na gari ko kuma fashi waɗannan ayyuka ina ganin ana yin su ne tare da shugaba ko wa qala ibnu abi zamani yake cewa wa min qawli ahli sunna yana daga cikin magana ahli sunna anna sultana cewa sarki zillun lahi fil ardi inuwa ce ta Allah a cikin ƙasa wa annahu man lam yara ala nafsihi sultana duk wanda shi baya gani a kan kanshi akwai wani sarki akwai wani shugaba barran kana au fajira nagari ne ko fajiri fa huwa ala khilafi sunna to shi ho wannan tunani nashi sabanin sunna duk wanda shi yana ganin a babu wani shugaba to wannan tunani nashi ya sa a sunna ko وقال أبو منصور الأصبهاني abu mansur al-asbahani ya ce sunna min sunnati yana daga sunna al-inqiyad lil umara'i was sultan ko jayuwa game da da'a da biyayya ga shugabannu da kuma sarakuna bi Allah ya kurja alaihim bis sayf kada mutum ya hutu musu da makami wa in jaru ko da kusin zalunci وأن يسمعوا له سورة على نصر وأن يطيعوا سيطاعة أنا وإن كان عبدا حبشيا عجلا كودا كوباوا ne dan habasha mai yankakken hanci kenan wajibi ne a saura ramsa ai masa da'a dan da shugaba ne kenan abin da ake so a nuna ko da kana ganin shugaban kai kahe shi kahe shi matsayi kahe shi mijani asali kahe shi waye واجبين كي مسألة ومن السنة ينا لكتكن سنة الحج معهم ين أي حج تاردسو والجهاد معهم دكمين جهاد تاردسو wa salatul juma'ati wal idayn da yin sallar juma'a da idi guda biyu khalfa kulli fa- barrin wa fajir bayan dukkan shugaba na gari ko kuma fajir wa qala abu usman as-sabuni abu usman as-sabuni yace wa yara ashabul hadith malama hadisi suna ganin al-juma'atu wal idayn sallar juma'a da sallar idi guda biyu wa ghairihima da wasu su ma min as-salawat da salloli a yi su khalfa kulli imamin musulmi bayan dukkan shugaba musulmi barran kana aw fajiran nagari ne ko fajiri wa yarawna jihad al-kafara ma'ahu suna ganin yin jihadi kafirai a yaƙi kafirai tare da shugabannin fa in kanu jawara fajara ko da ku shugabannin azzalimai ne fajirai ne wa yarawna du'a lahum bil islah suna ganin a yi musu addu'a ta yaruwa wadda fi da dacewa fassara da kuma yaruwa wala ya raunar kuru da alayi ba su ganin a yi musu tawaye wa in ra'au min humul udud ko da sun ga sun karkace anil adali game da adalci ilal jauri zuwa ga zalunci wal haifi da abin da ba daidai ba wa ya raunar qitalul fitnati baghiya kuma suna ganin a yaƙi jama'a fi'atul baghiya jama'a wanda suka ƙetar iyaka wani suna ganin cewa a ji a yaƙi shugabannu to su ne kamata a yaƙa hatta karshe a ila ta'atul imam al sai sun dawo zuwa ga yin da'a ga shi shugaban nan adali وقال ابن قدامة ابن قدامة يتولى الحج والجهاد منا ganin yin aikin hajji da jihadi madiya ne abin zartarwa ne ma a kulle imamin tare da dukkan wani shugaba wannan tsari na gari ne au fajiran koko fajiri wa salatul juma'a da yin sallar juma'a kalfan mu a bayan su kuma ja'izatu ya halitta so وقال ابن تيمية ابن تيمية إذا ولي هذا سوى هذا كان min usul sunnati wal jama'a yana daga cikin usul na sunna da kuma na sunna ahli sunna wal jama'a luzumul jama'a shine alizuci jama'a mutum ka zamanto cikin jama'a wa tarku qital a'imma da barin yakin shugabannu wa tarku qital fil fitna da kuma barin yaki idan fitina ta tashi eh kakka so makaska a cikin wannan wannan ke har mai so a to in akwai wani istihsarat tsoron سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم